الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم العرباء شاء تقول قوة جماد الآخر shekara ta dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da hudu bayan hijira annabi alaihi salatu wassalam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da sha ɗaya ga watan janairu shekara ta dubu biyu da ashirin da hudu uku miladiya da ba mantawa mun tsaya darasi na ɗari da talatin na tara za mu tashi darasi na ɗari da arba'in daidai a wannan littafi mai albarka alwajiz fi fiqh sunna wal kitab al aziz inda za mu tashi wannan kofar harfi a cikin matattara ta kitab al hudud muna cikin inda muke akan haddul ridda ko hukumul murtad nan za mu tashi shafi na 571 inda malai yake hukumul murtaddi hukuncin wanda ya ridda فمن فعل من هذه المكفرات شيئا duk wanda ya aiwatar da ya aikata wani abubuwa da wasu al'amuran nan da suke sa mutum ya kafurta aliman yana sane amidan da gangan muhtaran yana mai zaɓin haka wa shahida alayhi shahidan shahida adilin wato aka samu wani shaida adali ba da shaida akan abin da yake malai ce fa innal hakima yastatibu to alkali ko mai hukunci yastatibuhu zai nemi ya tuba fa in ba in ya tuba shikenan wa illa in ko bai tuba ba kutila riddatan za ka yi ga matsayin wanda ya ridda shine hukuncinsa لقول النبي صلى الله عليه وسلم saboda fadin annabi kira da abin da Allah tabbata a gare shi man baddala dinahu faqtuluhu annabi yake duk wanda ya canja addinin sa kashe shi kaga wannan ba ana nufin mutum wato mutane a daidai ku ba kenan hukuma ta kama shi ta kashe shi to وعن عبد الله بن وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم la yahillu damu imri'in muslimin jinin mutum musulmi baya halatta a zubar da shi wanne ya shaɗu Allah ilaha illallah duk musulmin da yake da babu an bautawa da cancanta sai Allah to baya halatta a zubar mata jini sai ma da yake ne wa anni rasulullah sannan kuma annabi yace yake da lallai ne annabin Allah ne illa bi ihda salati sai da dai abubuwa uku na farko a sayyibu zani bazawari ko bazawarar da ta yi zina na ce bazawari ne saboda wanda ya taba aure ake nufi kawai ba mai aure ba wanda ya taba aure ko da yanzu bai da aura in dai yayi aure ko sati biyu ya sake ta ko kwana ɗaya ne ya sake ta to sunansa bazawari kuma ba a da la'akari da girman shekarunsa an fahimta da kyau ko eh cewa shekararsa ishirin da biyar ko shekararsa sha takwas amma ya taɓa aure suka rabu da matar saboda karancin shekaru ya kasa rike ta aka kama shi da wannan wato laifin na zina to kashe shi za amma da ya shekara hamsin bai aure ba sai zina to ba sunansa bai aure ba saurayi ne har yanzu a yaren wato shari'a ta fikiyo an gane yaren fikiyo saurayi ne har yanzu lallai ba su ba saurayi to haka ko shekara su sittin in dai bai taɓa aure ba to a shara musulunci a saurayi za a yi ma hukunci wane mutum wannan su bin nan da wanda ya kashe rai shi ma sai a kashe shi idan ba a yafe mafi kenan ko yawwa kaga aka yafe wannan hukuncin ya zama daban amma an ba a yafe ba to annabtu bin nafs wa katabna alayhi biha annan nafsa bin nafs wanda ya kashe rai ma za a kashe kuma ba inda mutum goma za su haɗu kashe mutum ɗaya dukansu za a kashe a maimakon rai ɗaya ne wasu mutum bakwai zamanin sai na umar aka kawo su za a yi musu hukunci sai suke yi sai wani daga cikin wato almajiran sai na umar ya ya amiral mu'minin ya mutum ɗaya aka ce kuma za ka kashe bakwai sai ce lauta ma la alayya alu sana'a la qataltuhum jami'a yace ai da mutanen sana'a gaba ɗaya ne suka haɗu suka kashe shi to da duk jira kashe su saboda haka rai yana da kima inda an fitar da wannan hukunci ne a musulunci hikima shine dan a kiyaye rawukan mutane inda duk wanda yake kashewa ana kashe shi to da ba za ku rika jin labarai a cikin alidiya ana faɗa cewa wani ma ya kuma kashe wani ba da ba za ku ji ba duk gaba ɗaya sai an maganta su amma tun da ba a ɗaukan hukunci to ita kaga abubuwan suna ta karuwa wa tariku lidini al mufariqu lil jama'a da wanda ya bar addinin sa ya bar cikin jama'a gaba ɗaya ya bar addinin musulunci man badala dinahu faqbiluhu ko a farko mun biya saboda haka wanda ya ridda za a kashe shi shi ne kawai wa man qutila riddatan duk wanda aka kashe saboda dalilin ridda saboda ya canza addini umila mu'amalat al-kafir al-asli za a mar mu'amala za a mu'amalance shi irin mu'amalar kafir kafirin asali yadda ka san kafirin asali in ya mutu ga yadda ake war to shi ma haka za a yi ba ruwanmu da cewa ya shekara 25 a musulunci a'a umila mu'amalat al-kafir al-asl al-asli bala yugattal kundi ba za a wanke ki ba ba za a ba wankan gawa ba wala yukaffar ba za a saba likafani ba wala yusalla alaihi ba kuma za a yi masalla ba kundi abubuwa uku la yugattal wala yukaffar wala yusalla alaihi duk wanda aka kashe shi a matsayin yayi ridda to ba za a mu'amalance shi da wayannan mu'amalolin ba to sai yace um wala yudfanu fi maqadiril muslimin hukunci na hudu ba za a binne shi a makabartar musulmai ba an fahimta da kyau ko ba za a kai shi makabartar musulmai a binne shi ba na hudu kenan na biyar wala yarithu aqaribu lil muslimin muslimun ɗan uwansa na jini musulmai ba za su ba za su gaje shi ba ba gado me yasa annabi yace la yarisul muslimu al-kafir wala al-kafir al-muslima musulmi ba zai gaji kafiri ba kafiri ba zai gaji musulmi ba mun biya wannan hadisin a baya to saboda haka shi ma ba za ba za ba za ba za a gaje shi ba an ji wannan aiko to kun ji abubuwa biyar la yugassalu wala yukaffanu ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يرثه أقاربه المسلمون wannan hukuncin duk biyar din shi za a suke mamaki sai a ce an kwace kai wannan sai a ce kaza na ka ba an kwace kaza da kaza ma an kwace duk shari'a ta ba da wannan dama ina za a kai shi sai a kai shi inda alƙali ya yanke hukunci ko a ajiye a baitul mali taubatul murtad to me wanda ya ridda ba yaya tuban da yake wa man yadda duk wanda ya ridda wa raba min al hakim ya gudawa alkali wa kana mutazawwijan yana da aure bi muslimatin wa kana mutazawwijan bi muslimatin yayi aure da musulma da musulmi ne matar da ma musulma fotisa aqdul nikah to za a bata auren bainahu ba tsakanin bata auren zai eh fa in ba in ku yi tuba wa anaba ya dawo wa raja'a ya kuma juyowa can ya juyo wa raja'a ya dawo musulman yana musulmi kubilan tawbatuhu za ka ku tubansa kun ji da aka ce amma mun yi bayani a baya banda banda ridda zagin annabi ita a can gurin Allah za a je a bambanci in ya karba to in bai karba ba kai da shi amma in mutum ya zagi annabi ko ya tuwo ba a karba in dai an tabbatar da zaki annabi tuban sa baya yi red line ne mun faɗa satin da yau ba a tsallaka annabi al-khatul ahmar ba a tsallaka shi in ka tsallaka shi to kai wa kanka sai an hukunta ka dole yawa amma mutum ya bar musulunci duba wani abu ya bar musulunci ya dawo ko ya tuba to da bambanci da sauki an fahimta da kyau ko yawwa ya fi sauki a kan taɓa annabi ya fi to shine ma da yake waruddat ilayhi imra'atu kun ji shi wanda irin wannan ridda har matarsa za a damar da ita ba za a damar da ita qala ta'ala a ba ku ji wai a cikin zagin da suke wa ake wa wato iyalin ɗan tamori sai daga cikin iyalan waya ce ta ta kira wanda daga cikin lauyoyin da tun a baya cewa ne ka da rurin da ya bari abubuwan da ya bari ta sallama kenan ina wani group din ina ji ana ta zagin cewa kaza kaza sun ba kaza sun yi kaza sun yi kaza qala ta'ala Allah yace kai da yadi Allahu qauman kafaru ba'da imanihim wa shahidu anna rasula haqqun wa ja'ahum al-bayyinat wallahu la yahdi al-qawma adh-dhalimin أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم آيوين أدراك التسوكا دوما عبد الله بن عباس shine yace a tare suka sauka dalilin su kuwa shine za mu ji a gaba ya kawo hadisin wani wani ne ya rija wanda za mu ji hadisin nan gaba bari tunda na ga ya kawo shi sai yace to kai fa yadi Allahu qauman Allah yace da ya Allah zai shi yadda wasu mutane da kafaru da suka kafirta ba da imani bayan da suna da imani wajahidu kuma sun tabbatar akan cewa annar rasula haqqun annabi Muhammad gaskiya ne waja'ahumul bayyinat sannan dalilai sun zo musu karara cewa musulunci shine daidai annabi da aka turo shine gaskiya sai Allah zai shirye da su wallahu la yahdi al-qawma zalimin Allah baya shirye da mutanen da suke azzalimai ulaika jazaohum wannan shine wato jazaohum sakamakon su anna alaihim la'natullah wanda yayi irin wannan ridda to Allah ya tsine masa albarka wal malaikati malaiku ma sun tsine masa wallahi ajma'in da mutane gaba ɗaya kowa ma ya tsine masa khalidina fiha za su dawwama a cikin ta wutar لا يخفف عنهم العذاب بلا تستوتا مس عذابا با ولا هم ينذرون كما بلا تورارا مس با الا الذين تابوا to kunji sai dai wanda suka tuba min ba'di zalika bayan wannan riddar da suka yi wa aslahu suka gyara tsakanin su da Allah anan ne malamin suke cewa wanda yayi laifi ya tuba Allah zai karba kedan ya kuma jansa wata ya kuma yin laifin ya kuma tuba Allah zai karba ba wai yadda ba wani yake cewa tuban muzuru kun gane ka tuba ka kuma Allah ba zai karba a'a Allah zai karba abin da ake jiya ba tsoro kar ka je yayin da kake zuwa ka komo din kafin ka komo kuma Allah ya karbi ranka shi ake jiya ba tsoro shi ne babban abin da ake jin tsoro kafin mutum ya je ya dawo sai kuma Allah ya gara ran domin ba ku yi alƙawari da Allah lokaci kaza za ka mutu ba to shi ya fi tashi hankali kuma mai irin wannan aka ce yawanci sukan cika ba imani in dai zai rika wasa da Allah to shine abin da ake gudu kawai amma ko sau ɗari in dai yana tuban Allah yana karba an fahimta domin Allah so yake bayin da kowa zuwa gare shi suna bayin sa Allah baya so ka shiga wuta an fahimta da kyau ko yawwa kuma raunin imanin ka ne yake sa ai ka rika gaba kai baya kai gaba ka ba ran da imanin yayi kwari ka daina zuwa ka dawo eh ka daina zuwa ka dawo yanzu raunin ka ne amma shi bawa inda yana duba har yanzu ba tirin bai mutu ba ai akwai lokacin da ka sa wayar ka ka ji wani ta daji za ka ko batirin yayi kun kana cirewa sai ta mutu ko to kamar haka ne amma batirin yana aiki za ka kai daji za ta dan rike ko da minti awa ɗaya ne ko ɗaya da rabi tun ana awa uku yanzu ta da awa biyu haka ne to haka zuciya take in dai imanin yana nan ta tuba Allah zai karba amma ka sani kana zuwa ka dawo yawan wannan abin da kake zai sa zuciyar ta tane to ran da ta tane in ka jona taji ba ba za ta karba ba to shine abin shine ake cewa mutum yana cika ba imani domin ya raina Allah amma dai kana tuba ta ce waye ta waye ka tana aiki ba ta na dan motsawa to Allah zai karbi tubanka Allah zai karba ba a shiga tsakanin bawa da Allah amma ran da ba ta rinke yi na aiki wallahi shikenan sai dai ka bar waya a joni ko ba ka bane in kana so ka yi amfani da ita to kaga sai dai ka zama cikin imani kenan cikin bin Allah in kana so ka koma zuwa gurin Allah to kamar haka ne to shi ne yace wa aslahu kuma suka gyara tsakanin su da Allah fa inna Allah ghafurur rahim lalle Allah ne gafara ne rahimin kuma mai jin kai kun ji abin karara cewa Allah yana gafara kuma yana jin kai wa ni bin Abbas radiyallahu anhu ma qala an karbo daga Abdullahi da Abbas Allah ya kara masa yadda yake kana rajulun wani mutum ya kasance min al-ansar daga cikin mutanen Madina to ga sababin nuzul na ayar ayoyin da muka biya yanzu wani mutum ya kasance cikin mutanen Madina a Tulaba ya musulunta sun martadda sannan sai ya ridda kun ji ko ya musulunta ya ridda kamar wa a al-aswad al-ansi ne ko dulla ya asadi dulla ya asadi ko wala hika bi shirki ya je kowa shirka kawai sun mace na dama yana cikin shirkan nan sai na dama ta kama shi anya ko wannan ba addinin wasa ne ake ba gaskiya bane yi da kansa har kiristoci da kuke gani sun san ƙarya suke wallahi sun sani saboda ka san shi bai hude yana da ilimi amma kirista shi ko tasirin jahili ne tasirin jahili ne a to banda jahili mutum ya zo ya ce ba ya yi mafarki kullum a mafarki ake sai ya zo ya ce ba ya yi mafarki jiya Allah ya gaya maka kaza ya ce kowa ya kawo dubu biyar sati mai zuwa kuma sai kun kawo ya yi mafarki cewa wato kowa ya bar iyalan wani da wani su bar iyalansu su kwana a tsoki yau kuma ka bari haka ba zai zo ce a haka idris sai a ce aleluya ana ta daga allahu akbar kenan ana kabbara saboda haka yau zai faɗi ƙarya kuma wallahi sun san ƙarya yake amma haka kaga ba rabe hude shi da iliminsa yana da ilimi akan ilimi ya fata shi amma kirinsa akan jahilci wato suke tafiya to sai ce sai yana dama ta kama shi ba arsala ila kauni ya aika wa mutanensa dama guduwa ne yace saluli rasulullah sallallahu alaihi wasallam ku je ku tambaya min annabi hal limin tawwa idan na tuba Allah zai karba فجاء قومه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم mutanen da suka tafi gurin annabi alaihi salatu wassalam fa kalu suka ce inna fulanan qad nadima ya ma jin Allah dan kabilarsa wani fa yayi nadama wa inna huwa amarna an nas'alaka kuma ya ce mu tambaye ya umarce mu da mu tambaye ka hal ne lahu min tauba idan ya tuba Allah zai karba wa nazala bi ayatin suka sauka كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون إلا الذين تابوا وأصلحوا وأصلحوا فإن من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم to ayoyin gaba ɗaya a lokaci guda suka sauka to kun ji sanadiyar saukar to zai ce itlaqul wa'id to a kai bayan la ila gafur wato ila qawli gafurur rahim fa arsala ilayhi fa aslama sai annabi ya aika man sai musulunta to kun ji ya dawo ya musulunta kun ga ji ba irin hukuncin su dan tamori akai babba ko ya da ya musulunta da ba Allah ya wali shi kuma Allah yana karbar tuwa inda Allah hayyul la yamutu ne ko amma annabi ba baya nan kai man da shi sai ka bari sai kun je sai kun haɗu sai ka sai a tambaye ya yafe kun gane bambancin yawa me yafewar baya nan idan ka taba shi baya nan saboda haka sai a kiyama shi za a can za ku haɗu in yace ya yafe shi kenan kaga hukuncin biyu ne na duniya daban na lahira daban a lahira ya rasulullah ka yafe ya taba ka sai ya yafe to shi kenan to nan fa daban amma a duniya baya nan yawa ko jiyarwa ke mutum ya ja ya taba annabi ta hukunta shi ina gaya ba Allah ko wata irin jiya ya sha inda ya taba annabi to ta hukunta shi annabi ba a taba shi a zauna lafiya shi kadai zai yafe ma in kai man laifi shi kadai zai yafe ma ya ce ya yafe to ta yafu amma an baya nan ba wani malami da duk girman raunin da dai zai yafe ma hakkin annabi babu ina ba ta an gane yawwa shi za shi ko Allah kullum buɗe kaza ku gama cewa kun ce kun ce wa Allah wato kun ce Allah uku kun ce nana Isa annabi Isa Allah ne sun ce nana Maryam Allah ce sun ce Allah Allah ne duka da karka faran ladina Allah da kansa yake kun kafirta قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار فدوب يد الله يا جماعة سوى كن كافرتا duk wanda yake annabi Isa dan Allah ne kafiri ne inda Allah sannan sai zo yace lakar kafaran ladina qalu inna allaha thalithu thalatha duk wanda yace Allah ɗayan uku ne shi ma ya kafirta abin da nake so ku kawo da ya gama faɗar ayoyin sai kuma yace afala yatubuna ila allahi wa yastaghfiruna kin ba za su yi zuwa ga Allah ba su nemi gafararsa duk da wannan abun me yasa saboda shi hayyul la yamutu yana nan dindindin afala yatubuna ila allahi wa yastaghfiruna wallahu ghafurur rahim yace Allah ne gafara ne ku zo ku tuba duk da kun kafirta wanda abin da kuka yi ku zo ku tuba mal masihu ibn maryam sai Allah ya ci gaba da yi musu bayani annabi Isa wato dan maryam ba Allah bane mal masihu ibn maryam illa rasulun qad khalat min qabli rusul shi ma manzo ne yadda manzanni suka shuɗe shi ma haka yake manzo kaji yadda Allah yake jan hankalin yana ƙara musu bayani cewa ba fa Allah bane dan wato bawan Allah ne wa ummuhu siddiqa babarsa mai gaskiya ce abinda ta gaya muku cewa ta nuna shi ni abdullahi ya ta ni alkitaba wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aina ma duk abin da suka faɗa gaskiya ne kana ya kula ni da ba ku ga da uwar da dan suna cin abinci ba bayani ba ake kai musu Allah yake unzur kaifa nubayyinu lahum al-ayat ka duba ka ga yadda muke kai musu bayani inda Allah ثم أن يؤفكون amma sai aka bari ana mai musu da sama ta koma kasa shi ne abin da yanzu muku jahilci upside down al'inku shi ne kamar da ko da labarin kamar da shi sama ta komo kasa shi ne al'inku ko kuma aka kirkiro sabo wanda babu shi ka faɗa wasu ma da suka ce shi ne ban al'iftira shi ne sabon labari amma al'inku shi ne labari ga wani abu ya faru amma ka canja shi gaba ɗaya sama ta koma kasa wani ne koma wata kirin shi ake kira liku kaga da Aisha da Allah yake innal ladina ja'u bil ifki usbatun minkum an yi tafiyar ko bai ba Sabuwan bin Mu'atil ya taimaka mata ko bai taimaka ba amma abin da suka faɗa haka ne faru to shine canza sama ta koma kasa shine bambanci to kaga nan وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أن يؤفكون اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون haka shi ma Allah ya ta bayani kuma daga gaba yake su ma ba za su tuba ba saboda haka kun ga haƙƙin Allah kenan amma a haƙƙin annabi ba wanda ya zai yabe ba kar mutum ya ganganci shi sa kamar yadda na gaya muku in ka karanta a shifa da kyau dole mutum ya yi ta karan za a kan haƙƙin annabi da wannan shi ne to ta kaga sai ya ce to ba a zala ilai ba a tilaba idan laƙul wa'idi sakin narko wa tawaqqufu fi istihqaqi al-mu'ayyan lahu da yin tawakkufi abin da nake nufi da itlaq shine alwa'i narkon da ya zo akan wanda yake kaza ka take shi a yadda yake abin da ya zama riga ba wuya ba wani za ka kalla ka ce wala ba a riga ba wuya wallahu la yahdi alqawmal kafirin yanzu an nan america ba su ce mun zage su ba domin cewa muka Allah ya ce baya shirye da kafirai kai kafiri ne to da kai ake amma ni ba nuna ka ba to shi ne abinda ake nufi riga ba wuya itlaqul wa'id wa tawaqquf da tsayawa ta fi istihqaqil mu'ayyan lahu wajen tabbatar da wanda wato al mu'ayyan shine wanda za a nuna a zo al mu'ayyan a nuna wani a ce wani kafiri a ba daukan kalma ka nuna wa ka ce kafiri ne sai kana da nasi sarihi salili an fahimta da kyau ko kamar yanzu wayan ta abubuwan da aka yi ta lissafowa ai kaga an gaya ma cewa wanda yayi kaza wanda ya zo ya halatta haram da gangan sai ya ce ba alidan ko ya faɗa muktaran sai ya ce ba huwa kafir akwai wanda zai zo yayi abu yanzu misalin da na baku satin da ya wuce cewa kaga wani zai ce a sha ruwa ba laifi bane shi a wajen sa waka ce ba san me yake wani bai ma san me ruwan ba ko ba haka bane amma ka zo ka ce masa kai me ruwan nan ne yake ruwa mana gashi nan biyo wata da su ruwan da su waye ara su waye yace to ba kowanne ake nufi ba giya ake nufi sai ga eh da din ba ga ba ne bi wani to kaga amilul wa muhtarin ne Allah ya ce innamal khamru wal maisir to shine abin da ake nufi an gane ko zina yanzu ya halatta ce ce ai ba komai ai komai ba komai a ce zinar yace eh mana saboda gayi ne ko ai ya jama'a ai komai wani ya rubuta ba a pejin sa ai komai ba komai a ce zina ba ake nufi yace eh din ka yadda cewa haramun ce Allah ya haramta na yadda ya haramta amma dai ayi to yana da bambanci da wanda yake ba fa haramun ba ce halal ce kun bayyana yawa wanda ya zo ce zina halal ce kamar yadda wasu suke faɗa a auna cewa wai ya kamata ka rika samun dadiro a waje saboda matar ka ta bata ma rai wai matar waje ta fi kwantar da hankalin mutane dole za ka yi domin ita take ɗan kuma sannan ɗan lokaci ne kankani ba ta kuwa zama kuke jin dindin ita kuwa karo duk yadda za ta lallace ka ta iya ko ba haka bane za ka zo duk abin da za ka yi ka ɓata mata rai ba ta yi ta ba domin 5 hours ne ko 3 hours ko 2 hours misali wannan mata ko dindin ne an fahimta da kyau ko yawwa shi za a yi dukan su shekantakar wai wata tana gaya wa kawai wani labari da na karanta su kai da ya rubuta shi cewa wata zo tana cewa wato yi min wulakanci yi min kaza yi min kaza sai ta ce kawai ta ce ba sai ki ce sake ki ba sai ta ce ai ogana ne a gurin ofis ta ce a hakuri ake yi ai kaga ai wannan shekantakar wai ai hakuri ake yi kaga fatawar tuntuni ta canza abu ɗaya ta canza ba da fatawa biyu kuma haka ne ka je ka gani za ka gama da ba ta iya haƙuri da mijinta ko ka je ka ga yadda ake ake wana ta a ofis wanda bai kai mijinta matsayi zai riƙe mata tsawa ki shigo ya daga miki tsawa fita ki bani kuɗi wace kuma sai kin dawo ki gaida shi to da a ce yadda wato mata ke girmama ofisoshinsu ofisar kai a ofis haka ce girma mazaje da tun sun zama wanda yayi Allah wanda yayi saboda annan ko ya miki abin bace ran ba za ki nuna ba domin kai ba ki koyi to da ce haka ce iya hakuri a suna da hakuri ko yawa to sai yace to um mala yace wa huna amrun yajibu an yutafaddana lahu anan akwai wani al'amari da ya zama wajibi a lura da shi alfadin shi ne falfabin ya fi ya zama mai kaifin fahimta a fahimce shi da kyau wa huwa anna hadhihi al-amthila ka sani cewa wayannan misalan allati zakarnaha to ga gidan gurin wanda muka ambace su lil mukaffirat ga waɗanda suke lil mukaffarat kafirat al-amaliya waɗanda suke kafirta mutum ta hanyar aiki wal qawliya ko magana yuqalu biha al-haqqu an gane ko wanda wato ake magana gaskiya a kansu wa yusbatu la hal wa'i dan ake tabbatar musu da narko alladhi dallat alayhi nusus wanda nasoci suka zo menene nasi ne ma la yatamilu illa ma'anan wahidan shine nasi kuma mun ce bi nasi sarihin salilin da ke ake kafirta mutane yawwa nasi sarihi salili da suka sharadan nan uku ba wai kawai daga aljihunka za ka ce kaza ba dallat alaihi nusus wanda nasoji suka nutar to sai ce ne wa yubayyinu annaha kubrun wa yubayyinu annaha kubrun kuma yana bayyana karara cewa wannan abun kafirci ne wa yuqalu sai a ce man qala kaza fa huwa kafir kundi wanda yace kaza to kafiri ne wanda yace ba wa da kai kafiri bane shi shine man qala kaza fa huwa kafir wa man ba'alaha kaza fa huwa kafir wanda yayi kaza shi ma kafiri ne kun ga riga aka yi ba wuya wanda ya zace man daidai ruwansa to shine wa amma shakkin mu'ayyan amma wanda mu'ayyan wanda aka nuna shi mutumin da aka nuna kuwa idan kilan aka ce hal tashhadu annan annahu min ahli al-wa'id wa annahu kafir wanda aka ayyana cewa hal tashhaduna din kula shaidawa annahu min ahli al-wa'id cewa wannan kamar misali Abu Lahab Abu Lahab waye ke kokwancan kafircinsa tabbata da Abi Lahabin wata kuma ya riga ya mutu wallan da aka ce ko zai tuba kun fahimta ko yawa yanzu kawan Mandela mu dawo nan Afirka Mandela ko ai a zamanin mu da ya mutu ko Mandela musulmi ne ba musulmi bane kaga ya mutu a kafiri ina ba ta an fahimta to kamar haka to to sai ce ah irin wannan wato sai yace min ahli wa'id wa annahu kafirun fal jawab amsa shine anna la nashhadu ala mu'ayyanin bil kufri illa bi amrin tajuz ma'ahu shahada ba ma zuwa ba da shaida akan wani wani mu'ayyan mu nuna wani kawai wanda bai mutu ba ma mutu ai kafiri ne illa bi amrin sai da wani lamari da yake tajuz ma'ahu shahada wanda ya halatta a kafa shaida da shi akan cewa lallai ya kafirta فإنه من عدم البغي أن يشهد على معين أن الله لا يغفر له yana ɗaya daga cikin mafi girman zalunci a bada shaida akan wani mu'ayyani a nuna wani shine mu'ayyan ka nuna wani shi kadai ka ce masa anna la la yajiru lahu wa la yarhamu yanzu mu kalli Obasanjo ai ba musulmi bane ko ka ce wannan Obasanjo Allah ba zai maka gafara ba duk da cewa bai musulunta ba kuskure ne domin bai mutu ba kun fahimta da kyau obama ka kalle shi ka nuna shi ka ce kaza bai halatta ba domin bai mutu ba zai iya musulunta to shi ne abin da ake nufi amma in ya riga ya mutu a kafircin sa wannan baka da matsala ka ce an la la yajiruhu la yajiru lahu ko bilgel shi ne yake kace makoma ai Allah ba zai gafarta masa ba wala yarhamuhu ba zai ci kansa ba kuskure ne bali yukalliduhu fil nar ka ce ai in ya shiga wuta ma da wama zai fa ina ala hukumul kafir ba'da al-maut kun ji magana ta wannan hukuncin kafiri ne bayan ya mutu shi ake gaya wannan cewa wallahi ba zai taɓa shiga aljanna ba duk wani kafiri da ka sani in ya mutu ka faɗi wannan ba laifi kai ba amma inda ransa kuskure ne al-kubrul mu'ayyan ka kalli wani ka nuna ka ce wani kaza kuskure ne sai dai ka ce in ya mutu haka to Allah ba zai gafarta masa kuma zai iya musulunta kuma so ake bai musulunta yawwa ولهذا ذكر أبو داود في سننه في كتاب الأدب كيسا أبو داود يا أم بتاعك الكتاب انسا أتم باب النهي عن البغي باب اللي يجي مغانا أكن واتو البغي ظالم كوتاواي أنا أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول na ji annabi alaihi salatu wasalam yana cewa kana rajulani fi bani isra'il akwai wasu mutum biyu a bani isra'ila mutawakhiyai abokai ne wanda suke kawanci bakana hashimi mutawakhiyai an gane abokai eh bakana adu ma yudnibu ɗaya daga cikin su mutum ne mai yawan sabo wal akhar mustahidun fil ibada ɗayan kuma ga bautar Allah eh ɗaya mai bin Allah ɗaya mai sabo kuma abokai ne ana samun haka da ƙarshe ɗaya ya ja ɗaya ko yawwa fakana la yazalu mutahidu yara yara al-akhar ala dhanbi kullum wannan mai kokarin ibada kullum korafin sa cewa kai ko abubuwan ka sun yawa ya sai masa korafi yana ganin cewa wannan laifin da kake abin ka yayi yawa bai kullu zai ce aksir kar ragewa in kana zinan nan sau biyar a sati ta koma biyu ma ko uku in kana jan abun nan sau kaza ya koma kaza waje da hu yawman ala zambi wata rana da yazo ga yana wannan abu ya gaji shi bai wa'azi ai baya gajiya shi da yazo sai sai ji ya gaji fa kana lahu sai ce da shi akse ka rage wannan abun naka fa kana sai ce kallini wa rabbi kaga ka bani ni da ubangiji na ai Allah nan ba naka bane kai kadai ka kyale mun abuna to yace abu isa alayya raqiban an aiko ka ne ka rika kula da ni domin raqib shine wanda yake bibiyar ka bayan da min kaulin illa ladayhi raqibun muka ce raqib wanda yake kulawa atid kuma hazir wanda yake present shine kowanne hannu ne akwai shi ba wai hannun hagu da dama ba ba ka ake nufi raqibun adama atidun hawa ka wasu ke cewa a hannun damanka sifa ce ai amma a ce a ce Ahmad fari dogo mai kiba duk sunansa ne me sunan kawai Ahmad kawai wai san guda uku da na faɗa menene sifa ce to ita ma raqibun aziz sifar mala'ikan ce mai kulawa kuma a halarci shine raqibun aziz to na dama raqibun aziz ne na hagu ma raqibun aziz duk aka cike karka dauka wai raqib ne a dama aziz a hagu a'a an gane to shi ne to sai yace an turo ka kula da ni ne fa kana da yace wallahi la yaghfirullahu laka shi kuma mai ibada sai ya jawuji ce wallahi Allah ba zai gafarta ba ba to matsalar ya zanto kai ta gurin Allah baka neman ilimi kenan kamar daidai yake da wancan wanda ya bada fata wannan na mutum ɗari da aka je in kun tuna shi shi ma ibada ce ba karatu aw la yudkhilaka Allahu aljanna ko kuma shakar rawi cewa Allah ba zai shigar da kai aljanna ba fa qabada arwahu ba sai Allah ya karɓi ran su duk bi fajama inda rabbil alamin suka hada gaban ubangiji da mai zako da mai ibada fa qala li hadha almujtahid sai ubangiji ya ce da wannan mai kokarin wajen ibada a kunta bi aliman aw kunta ala ma fi yadi kadira لا حول ولا قوة إلا بالله kai ka san da ne au kunta alama fi yadi qadiran ko kana da iko ka tsara abin da wato dangane da abubuwan da suke guri na kana da ikon ka zantar da al'amarin da yake hannuna inji Allah wa qala lil muslim ka ga yanzu interrogation ko shi wannan sai ubangiji madaukakin sarki ya kalli mai wato mai sabo yace idhab kai kuma tafi bari ko lil jannati bi rahmati je ka shiga aljanna da rahmata wa qala lil akhar yace wa dan idhabu bihi ila an-nar shi kuma wannan mai timin alwaji ku kai da wuta qala abu huraira abu huraira yace wallazi nafsi bi yadi na rantsi da wanda raina yake hannunsa da ya takallamu bi kalimatin aw baqad dunyahu wa akhiratuhu na rantsi da wanda raina yake hannunsa mutum zai iya faɗan magana wanda za ta halakar da duniyarsa da lahirarsa gaba ɗaya ta bata shi shi sa kullum ake faɗa ne zunubi ba kai ake yi ba abin da kake yi ne shi ne ba a so ran da ka dawo cikin mutane to za a karɓe ka hannu hurhudu ba ma biyu ba shi kenan kun gane aiko a gane bambancin tsanar mutum da tsanar abin da yake na da ya ta ce wallahi duk da annabi ya gane ka kai bakariya sau daya to sai ya nuna ba sau daya har sai ran da ya gane kai nadama amma sai ka gane kawai ya ce ayi ya bi alali ya ce baki wai riba hijraru wa kaza duk yana da ai abin da yake kake kiran da ya dawo mutum sai ku janyo shi kuma ya zama yana gaba shine abin da yake nufi amma ya rika yi kuna yabansa wannan kuma baya tsarin musulunci ana kyamar abin da yake kuma ana yi mar addu'a ba zagin gaba ba a ba zagin cewa Allah ya wajen ranka wani a abin da kake ba ma so amma Allah ya shirya ka ya nuna ma hanya madidi ba shi ne addu'a kullum matasan ma Allah kawai tsora su hanya madidi biya to haka ake so ran da ya dawo to shi kenan to zai gane a sai dama ba shi ake kiwa abin da yake yi ake yi sannan ba kime mar ake ba wani Allah ya tsine masa mun ba da misali sai na Umar a tafsirin mu a baya an gane ko da wancan mai shan giya saboda haka wannan shine kullum abin da mutum yake yi mara kyau shi ake kyama ran da ya dawo hanya ko kani ne da kai ne wannan abin da ma ran da ya dawo ce dama to ya rika ganewa cewa ran da ya abin kirki to zai ga an nuna mar ana yi ne ya kauta hanya ko fuska ba za ka gani ba ko fuska shine daidai da ki wannan misalin da na baku na Aisha ta ce Allah duk lokacin da kai laifi annabi ya gane to sai ya nuna ba kuma ba zai saki fuskar da kai ba har sai ran da ka ya gane kai da dama a ba ta kanin mu mutanen mu zai zama munafukai in ka wuce za a yi da kai ka to kuma a yi ta haba haba wannan kuskure ne wannan kuskure tsantsar munafurci kenan yawwa to wannan shine abin da malai yake gaya mana to kun ga yadda ta kare ta kare da wannan bayan Allah su biyu bayan Allah haka a ai akwai ruwaya da ta zo cewa wani shi ta yin cewa wallahi Allah ba zai gafarta ba ba annabi yace wane ne yake ci wa Allah Allah yace hadithul qudsi cewa a gaya masa waye yake wa Allah alwajin Allah ba zai yafe wa da ba yake rantsuwa wallahi Allah ba zai gafarta ma ba kobar Allah kullum abu da take tuba kai kuma ka rufe ta kai addu'a kuma ko wa warin takalmi hancin gauta kidan ka na jiyo ka ce za ka rufe kofar Allah a ba a rufe ta Allah ya shirya mu to shine ba ne yace hada amru wannan shine al'amarin wal amru thani al'amari na biyu annan shakhsa shi mutum al muayyan wanda aka ayyana yumkinu an yakuna mujtahidan makburan zai iya yiwa wato ya shiga ya dawo ya zama ba na baku misalin wanda da Allah ya tsaka ma Jafar wato suna da wani lokacin ya biyo shi da kaje dai ne ko ba kiran sallah Usman bin Affan yana cikin kuma masu yi da a bakin kofa da a wannan shekarun 98-99 suna cikin masu yi wa mutane kwace shi kaza shi kaza amma sai da ya koma kiran sallah idan wani abubuwan speaking system suka lalace suna cikin masu gyarawa kuma da wannan hanyoyin nasa na da kaga haka kawai zai sa a tsora mara kasa in zai tafi yanzu daura ko za shi Kaduna kawai zai sa sa ba katan biyu ya ce masu katan su malam sautin sautin Qur'an su malam Ali shi ta rolawa ya ce sura kaza nake so ku bani kawai ya je ya tsaya duk jamfin ya tsaya zai ce wai ba ta ce kuna jin wa'azi to gashi kawai ya wuce to wayannan su dama an sha ba su katan ku je ku ji ku zo ku gama abin ku ku ji wallahi yau da gobe duk yawancin suka daina wani yanzu ka ganshi ba ɗauka haka ji babu juma'a ne a cikin su ina gaya ba saboda ya samu ya samu ai a cikin jiya yawa abin da Allah bai iya ba babu babu shi kullum a rika roƙa wa mutane shirya eh kai kai ta roƙon Allah Allah ya datar da kai ya zaunar da kai akan kirba ba daidaiciya sannan kuma wanda ba su gane ba Allah ya gane su to ka gani maghfuran lahu kuma Allah zai gafarta maka wa yumkinu an yakuna mimman lam yablughu ma ma wara zalika min an-nusus ka gani zai iya yiwa ya kasance cikin wanda bai samu wa'azi ba na nasoshin bai ma sani ba shi zai iya yiwa ba wani nasi da ya taba ji na cewa kaza haramun ne dauka yayi shi dan boko ne zalla ya ja ga yawar a sociology cewa in ba ta ka taba ta ba rai ka je ka nemo ta waje bai taba karanta aya azani yake wa zani ba wala ta karabu zina bai taba biya ba misali sai ran da yazo ya je na dama sai iya yiwa don wani yanzu ba ka ga in zai gaya ma asali da zinar da yi ba za ta irgu ba amma yanzu kai ba za ka gani a goshinsa domin ya yi taubatar da zuwa ingantaccen duba ya tuba kuma ba sharadi wani da yayin sa sun yi zira wannan ba karatu bane ba ba yawa ba sharadi bane inda ya toba da nan ina ruwan Allah sai na Umar sai na Umar dan tauri ne ka ta a yayin sai na Umar waye dan tauri waye a ciki babu kun fahimta da kyau ko Walid bin Mugira kilina ba ne ko ko babban mutai da zaka gane dan shi satar da yake fashin da yake mai din sai ya tura ba da takarda zan zo in za a tafi aikin hajji a wannan lokacin kowa tsoron wali mujira dan shi uba mujira nake zo faɗa kowa tsoron da yake saboda shi kwatan da yake mai yanci yake amma waye a ƴaƴan da kuka dace ya ɗauko wannan babu in dai kai kyakkyawan tuba shi Allah Allah baya cin bashi amma yana biyan bashi kun fahimta da kyau ko to Allah baya cin bashi amma yana biyan bashi ba ne mutum Allah ka shirya mu to wannan shi ne to sai yace mu karasa na ga me lokacin ne ya fara daga hannu to sai yace wa yurjunu an yakuna lahu imanun azim zai iya yiwa ya samu imani babba ya zo ya wuce kama daji mun ba da misali ai ko dai ne ne iya na sha ba ku misalin sa a cikin tabi'a yanzu ta bai na ba ku misali ko dai ne ne iya shi ma sata yake mai yanci wata rana ya hauro ni gida gidan wato ga ya ya kamu da san wace ya hauro ni gida kawai ya ji wani yana sallar dare yana karanta alam ya ni allazina amanu an tafsha qulubuhum li dhikrillah wannan ayar wa ma nazala min alhaqi ya shiru abinda Allah yake kin lokaci bai bane ga wanda suka yi imani zuciyoyin su tararo su sako saboda an ambaci Allah da abin da Allah ya saukar na gaskiya Allah ya ce fa kasat qulubu wa kathirun min wato yana jin wannan kawai sai ya taranda yace lokaci yayi sai da ya zama amamatul masjid tattabaran masallaci ake cewa Allah ba wani littafi da kai saka ɗauko yanzu gaba ɗaya abu da taban musulunci na mutanen kirki baka karanto ba zai da zinin iyaka sai da yi kyakkyawar tuba sai da yi wannan tuba fuzainu fuzainu eh fuzainu bin iyad kana karanta tarihi da zaka sha abubuwa an fahimta da kyau ko saboda haka abin da ake so ko da yaushe ka yi kokari ka matsa kusa da Allah kai ta roƙonsa kuma Allahumma ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinik ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب الأمور بالخواتيم kisa kullum zaka ji ana faɗa Allah ya samu cika da imani kyakkyawan ƙarshen ka yayi kyau ka gama ka gama to saboda haka wannan shine to kun ga zai iya zuwa ya zama mutumin gidi ai babban abin da kai ji shine a ce wani fada mutumin girki ne yanzu ya zama na tsaya shine abin da ba a so amma wani fada ba wani nan bane ba shine kaza ba yanzu ya zama mutumin girki wannan yabo ne yabo ne abin da ba a so shine kai karkon kifi ya karkon kifi yake in ba wuce yake karkon kifi ne yake nufi ka gani ai so ne ka basu alaji wayannan matasa mu ji ina aka dosa saboda haka da kaga daga ruwa zuwa wuta ai tarkon yayi wani iri kuma kana ruwa ka koma wuta Allah ya kiyaye mu da tarkon jini Allah ka kare mu ba dan iyawar mu ba to shine mala abin da yake gaya mana anan yace to wa hasanatu ya iya yiwa wannan tin ya tuba ka ganshi da ayyuka kyawawa ba yawa ya fada cikin baula ita ibadilin lahu sai ya ce mu hasanat wa kana lahu ghafura rahima ai kun gani shi ma ko da Allah ya ji lissafi yana cewa wallazina la yad'una ma'a allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harama Allah illa bil haqqi wa la yadlun kaga kisan kai sannan shirka zina ba manyan laifuka ba kenan ko a cikin alkabayar ka je wayannan a sama suke suna top 10 top 10 shirka ita ce number 1 sai sai titan kai number 2 aka da ka gansu a ayar aka ce a jiri wa man yaf'al zalika yalqa asama yake da ablahu al'azab yawm al-qiyamati wa yakhlud bihi sai kuma yake illa man taba sai wanda ya tuba kaga kofar tuba tana ina a buɗe kar ka rubewa Allah ko banza ba ma zaka iya ba ma kai karambani to zaka fada wani guri to shine abin da nake ta maimaitawa bari mu karasa to shine ma da yake to um aujabat lahu rahmatallah samar Allah ta tabbata a kansa ga ayyukan kirki ya dena kama ga faradin ladhi qala liwaladihi kamar yadda Allah madaukakin sarki ya gafarta wannan da yake wa ɗansa idza mata fa haliku wani ne da ya zo mutuwa saboda tsabar laifukan da yake idan na mutu hadisin bukhari idan na mutu da Allah gawa ta ku kona ta irin yadda yan indiya suke yi ku kona ta amma fa su ba dan tsoron Allah bane saboda muguwa al'ada ce shi wannan tsoron Allah yake ku kona gawa ta kaga ya yadda akwai azabar kabari ya yadda za a tafi kiyama ko ba komai wannan dan abu ai imani ne ko ba haka bane kaga ya fi yan jamhuri da suka ce ba azabar kabari kare kuwa a kidan su a rayuwa bayan mutuwa karatun su na sabuwar gandu gaba ɗaya a wannan karatun ake cewa barawo dan azu makaryaci ne haka aka ce cewa ƙarya kawai ne an yi kasa ya fi arba'in ana bayani akan cewa ƙarya ne azaba kabari na ce to ai za a mutu za a je a gani eh a kai ka ji injiniya ya ma biyu an gane ko to saboda Allah ya sauke kalmomin nan wayannan haka wallahi ya rika gaya mu na ja ba ku misali Allah ko su saddaune yanzu ka sa a gaba ta fawo kwalewa ko kullum baka da aiki sai ka zage su sai ka yi faduwar makarta a Najeriya Allah ko su zaddauna ta fawa balewa da suka kawo karbo ma Najeriya ta a a taken Najeriya ta aka yi me yake cewa the heroes of me yake cewa the labor of our heroes past can never be in vain kaji ballan za ka abai kaji bai rainin wayo sa har sa a jito yi na su can never be in vain kuma sa ba annabi ba it can never be in vain a haba da Allah haba ana zo na kalau muna magana wannan kuma ka sa mana wani abin nan da na yi yawa to sai ce idan ya mutu bari mu sauri za ka kamar mun tsallake lokacin sun mazuru nisbahu fil bari sai ce wa yayansa to kada ku raba ta biyu rabin ta ku zubar da ita dan dan jagariyar kasa rabi sannan wa nisbahu fil bahri rabin kuma ku zuba a kogi fa wallahi na rantsi da Allah la in qadara Allahu alaihi la yu'adhibannahu azaban la yu'adhibuhu ahadan min al'alamin yace in Allah ya kama shi azabar da zai wato ba taɓa yau kowa a duniya ba shi ya confession da wannan yana jin tsoron Allah ya kama shi azabar da zai mace haku ta kowa ba kun ga ɗaya daga cikin abin da ake dubawa in ka je roƙo Allah ka rika cewa ya ubangiji in ni kuntu min zalimi ni ba azalimi ne na fi kowa zalunci Allah kai kuka ko da baka fi kowa kowa ba haka ake so sai Allah ya yaje ba falamma mata rajulu yayin da wannan mutumin ya mutu fa'alu ma amarahu ƴaƴan suka yi abin da ya san fa amara Allahu al-bara wa jama'a ma bihi suka watsa sai Allah ya ce wa wannan kasar ta tattaro wannan tokar gaba daya wa amara al-bara fa jama'a ma bihi aka umarci ko shi ma ya tattaro duk abin da dama ka san in mutum ya mutu ko a bakin kura ya mutu nan ne kabarinsa sun ba amata hu fa akbara kawai ya dauka wajen ya zo tambaya ya ce to wanda ya mutu ba a wargaje ko naman sa ina ne kabarin sa inda ya mutu inda yake anan ne kabarin sun makala ta ne ne lima fa'al shahada Allah ya ce da shi ya tashi ya ce me yasa kai haka ali ce min khashiyatika ya rabbi saboda tsoron ka ya Allah wa anta alamu kuma ya ubangiji ka sani fa gafara Allahu lahu sai Allah ya ce bi kana ya bi ma to zakurur rahim ai ku da aure yanzu ka je ka duba in kana ta tadabburi kana bibi ayoyin kana alqur'ani kai ta ji inda Allah yake cewa wato gafir dambi wa qabil tawbi shadidul iqab ke ta ga ba wa ana wa ana tawwabu rahim duka ke ta jin mai karɓar tuba mai gafara ba za su yi guba saboda Allah baya so kowa ya shiga wuta Allah ya dace da mu abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa wanda muka yi kuskure Allah ya yabe mana ina roƙo Allah na na abu mu karasa ba to abuwan fa hada rajulun zanna anna la la yaqdiru ala jam'i wa i'adati wannan shine mutumin da yake ya rika tsammanin cewa Allah madaukakin sarki ba shi da ikon tattaro shi ya dawo da shi au shakka fi zalik ko kuma ya kokon cewa ga haka walakin lahu kana mu'minan billahi wa yakhshahu sai dai wato shi kuma mu'mini ne wato ga Allah madaukakin sarki sannan yana tsoron Allah domin mun faɗi gaɓoɓin ma da yi tsoron Allah an gane ko ba gafara lahu sai gafarta masa an gane ko bude masa to sai gafarta masa sai ce to shi ne karshe abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya gafarta mana wanda ya ba mu ladan ka wanda muka kuskure Allah ya yafe mana muna roƙon Allah ya sunayen sa kyawawa asbobin sa madaukaka Allah ya biya kowa bukatun sa na alkhairi muna roƙon Allah da sunayen sa kyawawa da asbobin sa madaukaka wanda suka yi mana wasiya da addu'o'i na alkhairi Allah ka biya musu marasa lafiya gida da asibiti Allah ka ba su lafiya mu da muke da lafiya Allah ka inganta lafiyar mu matasan mu da suka kauce hanya Allah ka dawo da su hanya madaidaiciya muna roƙon Allah da sunayen sa kyawawa da asbobin sa madaukaka malamanmu da iyayenmu da suka riga mu gidan gaskiya Allah ka jikansu da gafara masu rai kuma Allah ka tsara musu lafiya da tsawon kwana waɗanda suka yi mana wasiya da duniya da kai da wanda suka sa aure a gaba da waɗanda aure ta ko a gaba Allah ka shiga lamarin masu neman jari da sana'a da aiki Allah ka agaza mu muna rufa Allah da sunayen da gawawa waɗanda suke wato neman admission Allah ka taimake su Allahumma aminna fi awdanina wa aslih a'immatana wa ulata umurina واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين صل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين wannan wata tambaya ce mala hadisin da yayi magana akan sanya mamaci a kabari da annabi alaihi salatu wasallam ya tambayi wanda bai ba amala aure da iyalinsa ba a daren da ya wuce shin mala hakan ya nuna wajibi ne in za a sa mamaci a kabari sai an nemi hakan ko baya nuna wajibci na hadisi shine muka ce ba a tallar ilimi a gonar jahili ran da muka karanta muka ce sunna ce ta annaba ya haka amma sai kun yi la'akari da mutanen kun fahimta da mun kaga akan kasar kabari ma ana rigima ballantana wannan kalmar kasar kabari cewa wannan za a fara tura banda yanzu da Allah ya sa ana ta karantar da mutane da a cikin gari makabartin mai rigima ai sai a jambe akan wannan ina gaya ma to ga ban lantana wannan wani zai ce ka bari su yanke ta kaza kaza kaza waye yake ai kaza kuma hadisi ne amma nan da aka biya ka kalli mutanen kaga duk dewa sun wannan duk sun zo karatun nan duk sun san shi in kai magana ba ku amma kawai ka tafi wani guri yanzu ka tafi ƙauyen ku an yi mutuwa a ƙauyen ku ka je ka faɗi wannan to wani mukalafa ta zai kuma kai ka danne wa kanka Allah ya samu dace subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk